ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شرك وقت رمضان بجرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة ومدينة يعني بكرة الأولى لدليل قدو كأربعين دبيو wanda ya zo daidai da sha takwas ga watan hudu a girgoyin kalanda dubu biyu da ashirin da ɗaya don ci gaba da darasin na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi allahu ya kamu wanda aka fi sani da masallacin yanki idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin suratun najmi mai ɗauke da ayoyi guda sittin da biyu kuma sura ce makiya a sannan mun kwana a lambar aya ta ainihin wato goma sha uku a talatin da biyu za mu tashi kan lambar aya ta talatin da uku ne Allah ya ce a ranar
بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صدور موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a fara'aitar lalli tawalla shin ba kai duba ba ne zuwa ga wannan da ya juya baya wa a ba kalilan ya ba da dukiyarsa yar kaɗan wa aka ga aiwa wani albaki ya hana sauran ko kuma kamar yadda wasu daga cikin malamai suka ce ai a ba a kalilan kuma a ta'ahu ya ba da ‘yar kaɗan sai ya rike shauran mai yawa a hannunsa ya iya ba wa Allah mai yawa ya rike mai yawa ya ainihin masu ba wa Allah ɗan kaɗan shi ne wa a ba ƙalilan ya ba da dukiyarsa ‘yar kaɗan wa a fida tumma mana albani ko kuma tumma a ba'a ainihin masu ya yanki sauran ya iya ba wa Allah a inda ko ilmul gaibi shin yana da ilimin gaibu ne na cewa in ya ba da dukiyarsa za ta ƙare ko kuma idan ya hana zai ci gaba da zama cikin wadata wa huwa yara yana ganin haka ne yana tsammanin haka za ta tabbata gare shi an lam yunabba ko kuma ba a ba shi labari ba ne bima fi suhufi musa da abin da ke cikin littattafan ko littafin da aka turowa ko takardun da aka turowa annabi Musa wa Ibrahima da kuma annabi Ibrahim alladhi waffa wanda ya cika duk abin da Allah ya umarce shi ya umarce shi ya aikata menene a cikin wannan littafi na suhubi Ibrahima da kuma suhubi Musa ne Allah tabiru waziratun wizra ukhra lalle babu wata rai da za ta ɗauki laifin wata rai ko kuma ba wata rai da zai zama wata rai laifin ta ya shafe ta wala ta zuwa ziratun wuzra ukhra wa allai salil insani kuma lalle babu ga ɗan adam illa ma sa'a sai abin da ya aikata ma'ana abin da ya aikata ya gudanar na neman lafiyarsa shi kaɗai ne zai same da aikin wani da ainihin wato shafe shi ba wa anna sa'ayahu kuma lallai aikinsa da ya aikata na alheri saufa yura da sannu za a nuna masa za a nuna masa wannan aiki da ya aikata wanda yake na alheri sun mai yuzahu sannan kuma a yi masa sakamako da shi aljaza al'aufa cikakken sakamako wanda babu tawaya babu gidi babu ainihin masu bange ba ainihin masu maguni a ciki yadda ya aikata haka za a cika masa lanarsa a bashi يقول تعالى ضاما لمن تولى عن طاعة الله Allah yana wannan magana ne yana juyar da zargi ga wanda yake juya kai yake juya baya yake kawar da al'amarinsa daga da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya faɗa a cikin sulhul qiyama a ramma yace fala saddaqa wa la salla ne bai yi bai gaskata Allah ba ko kuma bai yi sadaka ba wala salla kuma shi bai yi sallah ba walakin kazzaba sai dai ya ƙaryata da Allah ya ƙaryata da kiyama ya ƙaryata da Qur'ani ya ƙaryata da manzon Allah wa tawalla kuma ya juya wa Allah baya ya juya wa tauhidi baya ya juya wa Qur'ani baya dan haka Allah madaukakin sarki ya tsara a nan gurin cewa a fara'aitar da ni tawalla to kusan irin wannan tawalli din nan Allah ne ya ambace ki a cikin ainihin wato suratul qiyama tun daga aya ta ainihin wato 32 har zuwa aya ta 34 yace wa a'ta qalilan ya ba da dukiya yar kaɗan wa aqda ya rike sauran ya matsa sauran ya kiyarta ya ba wa Allah ma'ana Allah kamar yana zargin waɗanda suke ba da dukiyar yar kaɗan su ba wa Allah da yawa don Allah ya zargi masu ba da kaɗan wanda kuma kwata-kwata ma ba sa bayarwa su kuma me ya kamata ya musu don da wanda ya bayar da kaɗan ma Allah bai bar shi ba to ina kuma ga wanda Allah ya ba shi shi kuma baya ba da ko ɓangara wa addinin Allah kana adadun min ulama yawa daga cikin malamai suka ce ai a ba a qalilan thumma qata'ahu ya biya ya yi biyayya ga Allah kan kaɗan ta hanyar ba da kyauta ko sadaka sannan daga ƙarshe kuma ya yanke wannan wato da'a din da wannan kyauta din a matsalin ƙauye idan kanu ya afiro da bidira kamar mutane ne idan sun zo suna tona rijiya baya ji duna fi asnaƙin hafri ko kufri sakaratun suna cikin tono ne su ci karo da wani falalar dutse tamna'uhum min tamamil ama wanda wannan dutse zai hana su su karasa tonon wannan rijiya waya kudu da ke su ce aka daina mun gaji mun yanki mun hakura mun bari ba za mu yi ba wa ya turku da al'amala su watsar da aikin to tun da ba su cika aikin ba to ba za a ba su ladan wannan aiki da aka ba su ba to haka kuma tun da mutum bai ba wa Allah cikakken abin da ya kamata ba to kamar kenan ba zai samu ladan abin da ya bayar ba tunda abin da ya kamata ya bayar bai bayar ba yana yin wasa da abin da ya shafi wannan kyauta ko wannan sadaka ko wannan taimako yana wanta gari da shi don haka Allah ba kuma sai yake zargin cewa lalle abin da ya bayar bai yi ba kuma ba za a ba shi sakamako ba da bai riga ya dauki abin da muhimmanci ba shi ne ke cewa a a inda ko ilmin gaibi ko da yana da ilimin gaibi ne akan cewa zai wannan dukiyar tasa da ya rike ya iya bayarwa za ta dawama fa huwa yara ai a inda hadha alladhi qad amsaka bi amsaka yadahu khashyat al-infaq shin wannan mutumin da ya rike hannunsa ya rike dukiyarsa saboda yana tsoron ciyar da dukiyar dan kar ta kare wa qata'a ma'rufa ku ya yanke wannan abu mai kyau da ya kamata a yi yayi a inda ko ilmul ghaibi yanzu yana da ilmin gaibu ne ai annahu sayanfuzu ma fi yadihi cewa in yana bayarwa abin da yake hannunsa zai kare hatta kada amsa da an ma'arufihi wanda wannan ya sa ya rike abin da ke hannunsa ya iya bawa Allah yana da wani ilimi ne a wurin Allah da ya nuna cewa idan yana bayarwa wannan abin da yake bayarwa zai kare a wani ilimi da yake ya dogara da shi wanda ya san yi wa Allah ruwa wa huwa ya rada da iyana wanda yana ganin hakan karar cewa za ta faru da shi ai laysa amru kadhalika abin da ake nufi da wannan shine yadda shi yake zato ko yake tsammani ko yake ganin za ta faru da shi idan ya ba wa Allah dukiyarsa ko ya taimaki wani ko ya adaba wa addinin Allah dukiyar za ta kare والامر باهتك با وانما امسك عن الصدقه والمعروف والبر والصله بخلا وشحا وهلعا والله يا هنا دوكيar sa ne ya rike ta dangane da yin sadaka ya rike ta dangane da yin abu mai kyau ya rike ta dangane da yin da'a ga Allah ya rike ta baya sada zumunci da ita bukura a matsayin kawai shi marowaci ne wa shuhan da kuma rowa wata take mummuna wa hana'an da kuma handama da wawuna da babake irin nasa amma hakikanin gaskiya ba da zuciya da taimakawa da bawa wani da yi wa addinin Allah hidima da ita baya sa zuciya ta ainihin wasu kare ko kuma ya zama mutum ya talauci ya sama a wani guri yake cewa wa ma anfaqtum min shay'in Allah ya ce wa ma an faratun min shayi wallahi duk abin da kuka ciyar na wani abu na dukiya wa huwa yukhliquhu Allah shi ke mayar da gurbin sa wa huwa kuma shi Allah khairur raziqina shine mafi alherin masu azartawa duk wani dan adam da yake kake ganin kamar shi zai baka arziki wala ya wahalar da kai Allah madaukakin sarki ne mai bada arziki shi ne kuma mai alherin masu bada arziki idan akwai wani wanda ka sanadin sa za ka samu sai dai shi ya zama sanadi amma arzikin a hannun wane ne a hannun Allah madaukakin sarki ne yasa daga Allah yana sama sai ce arzikin mu ma yana sama a rawan wa yace wa fis samani wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون الله يتوى في السماء أتكن سمي رزقكم أرزقكم يجي وما توعدون لكم أبن دعيكم القوري نقصام الرحمة وما kan gare da muku azaba wa fi samani rizqukum arzikin ku yana sama kuma su a nuna da abin da ake muku alƙawari na rahama da aljanna ijma yana sama da wannan ne malamai suka ce aljanna tana sama saboda Allah ya ce da arzikin mu da abin da aka yi mana alƙawari na rahama duka suna sama da Allah ya faɗi wannan sai kuma ya rantsi ya ce fa wa rabbis samai wal ardi na rantsi da ubangijin sammai da kasai innahu la haqqun wallahi tallahi wannan magana cewa arzikin ku na sama alƙawarin da aka yi kuna rahama yana sama wallahi tallahi gaskiya ne mithla ma annakum tanfiquna yadda kuka kasance kuna furci da bakin ku ba kwa musu akan ku kuke magana ba wani ba to ku tabbatar da cewa arzikin ku da addanar ku na sama da Allah shine ko rabbi samai wal ardi innahu la haqqun mithla ma antum tanfiquna na rantse da ubangijin samai da kasai da Allah ma'ana Allah ya rantse da Allah an gano maganar da ku na rantse da ubangijin samai da kasai cewa duk abin da aka yi muku alkawari na rahama da kuma arzikin da za ku samu da baki ɗayansa yana ainihin wato sama yadda kun kasance kuna kulaci ba ku abunsu a kan haka to haka magana ce da babu kokonto a kayanta Allah ya faɗa mana alaran ma yana ƙara jan hankalin mu dangane da infaki da taimakawa wajen ciyar da dukiya ya ce ya ayyu alladhina amanu la tuhibu
أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون sai ce ne إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ay ya man amantu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula ya ku waɗanda kuka yi imani cewa Allah ne ubangijin ku mahaliccin ku abun bautar ku wanda ke juya ku yadda ya ga dama ya saka ku abin da yake so ya hana ku abin da yake so ya ku waɗanda kuka yi imani da wannan وبالإسلام دين مقيدة دين مسلمتي دين الدين وأن الله يهدى أبيه ويجي إنبا أبيه فأن لك وبمحمد صلى الله عليه وسلم ومقيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا شيرين النبي وشيرين المنزول لا قوة في إيمان جوانا الله تعالى أدلهم على تجارة يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم نعم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم
سيركما وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب نعم وبشر المؤمنين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim kana nuna muku wani kasuwanci ba wanda zai tsiratar da ku daga azaba mai radadi azaba mai girma azabar wutar jahannama azaba na tashin alkiyama tu'minuna billahi wa rasulihi kasuwanci shi da ku yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala kuma ku yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi manzo min rasulillahi wa rasulihi abu na biyu wa tujahiduna fi sabilillahi ku yi jihadi domin ɗaukaka kalmar Allah bi amwalikum da dukiyar wa anfusikum da kuma kawun Allah ya ce zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamuna wallahi wannan alheri ne gare ku amma inda kuka kasance kun sani sai Allah ya ce ya kafir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku zunuban wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma zai shigar da ku aljannatai wanda koramu suke gudana a karkashin ta khalidina fi wa masakin tayyibatan fi jannati adn sannan da wasu wuraren zama masu daɗi a cikin aljanna wacce take ta dawwama ta zama fi jannati adn sai ce ne mu dalika al-fawz al-azim wannan shine rabuwan da yake mai girma sai Allah ya ce wa ukhra tuhibbuna ɗayar ma kuma na san kuna santa ɗayar ma kuma na san kuna santa nasrun min Allah Allah zai ba ku nasara akan duk abin da kuka sa a gaba a rayuwa wa fathun qarib kuma duk wani buɗi da kake nema a rayuwa ka Allah zai maka ba aljanna kake nema ba duk bankan bankan da kake na addini sai Allah ya ce ya baka a duniya ba so kake Allah ya baka nasara akan abin da duk ka sa a gaba ba to sai Allah ya ce waccar din ma da kuke so ita ma mun ba ku wa ukhra tuhibunaha dayar wacce kuke bukata ita ma na ba ku ita ita ce nasrun min Allah an- nasara daga ubangiji akan duk abin da ka sa a gaba a rayuwarka wa fathun qaribun da kuma buɗe wanda yake na ko ko saba ta da nan ko ina ba Allah ya buɗa maka rayuwarka wannan wani a dalilin ka ba wa Allah a dalilin ka ce ba wani a dalilin ka adama wa al'umma a dalilin ka ba wa Allah rance Allah yake maka duk wannan tagomashi da ni'ima da farar rani don haka ba karamar asara ba ce mutum a bashi dukiya ko a bashi matsayi ko a bashi hali da zai taimaki wani ya gama wannan matsayi ko ya gama wannan wadata da dukiyar har ya gama ba za ka lissafa waɗanda ya ce maka a cikin wannan dukiya da Allah ya bashi ba ko a cikin wannan matsayi da Allah ya bashi ba wannan ba karamar asara ba ce saboda haka ubangiji maɗaukakin sarki ga hankalin an rama wannan a cikin suratul safi kenan a cikin suratul na abin nan munafiqun Allah ce ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum
أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها
na'am والله خبير بما تعملون yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah kada dukiyoyinku da ƴaƴanku su hana ku dangane da ambaton Allah la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah Allah ya ce wa man yaf'al dhalika wanda bi ya aikata haka ya sake dukiyarsa ko ƴaƴansa ko harkokin kasuwarsa ko shiga da fita a ofis ɗinsa ko kaiwa da komowarsa a gari ya hana shi ambaton Allah da bautawa Allah Allah ya ce ba kura ya kawar fasi kuma in kana neman asararun duniya da lahira in ka samu waɗannan to su ne ajin karshe an gana magana da duku wa man yafa Allah da kawar ya kawar fasi sai ce wa an fito fi sabilillah wa an fito min mara tagana ku ciyar daga abin da na azurta ku da shi min qabli an ya'tiya ahadakumul maut tun kafin mutuwa ta zo wa ɗayan fa yaqulu rabbi sai ka ja mu duba ta yana cewa ya ubangiji launa akhartani ila ajalin qarib ina ma da zaka jinkirta mun zuwa wani dan lokaci na nan ko kusa wa asaddaqa wallahi zai yi sadaka ya Allah na ka daga muka ba zai yi sadaka wallahi da ma abu ce baki mutane da abin da Allah ya kore mutum ka wannan ranar ba asaddaqa domin a lokacin ne za ka gane a dai filin ka na anguwa ka za bai ma amfani ba gidan da ka gina ma keke na anguwa ka za duk ka sa haya a ciki ka ki ka taimaki kowa da irin wannan bai maka amfani ba a kawo din da ka magani yanzu an yi magani an yi magani cutar da ta kama ka ta ki warkewa lalle yau din nan sai ka tafi lafiya lalle sai ka tafi lafiya to a lokacin ne za ka gane ake tare taren dukiyar da kai ba ka taimakon kowa wallahi ba karamar asara kai ba yasa dan adam zai ce fa asaddaka Allah idan ka dinka ka mun zai sadaka wa akun min as-salihin da zan sai mutanen arziki ya Allah. sai Allah ya ce a bakin alƙalami ya bushe wa lan yu'akhir Allah nafsan Allah baya jinkirta wa rai idan jaa ajaluha idan ajalin ce yayi wallahu khabirun bima ta'maluna Allah cikakken masani ne dangane da abin da kuke aikatawa zai ba ku labari domin alkabir malamai suka ce shi ne cikakken masani ne ba labarin abubuwan gaba ɗayansa wanda ya san gaban ya san bayan ya san yadda aka yi ya san ina aka fara ya san kuma ina aka ainihin wato tari saboda haka ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ga hankalin mu dangane da wato taimakawa a cikin wannan aya ni ne ke cewa fara'aita allazi tawalla wa a'ta qalilan wa agda a indahu ilmul ghaibi shin yana da ilmin gaibi ne cewa idan yake dukiyar zaka ainihin wato da wama wa huwa ya yana ganin haka an lam yunabba bi ma fi suhufi Musa ko dai an ba da labarin abin da ke cikin ko ba a ba da labari bane da kare da abin da ke cikin littafin Annabi Musa wa Ibrahim annabi wafa da kuma Annabi Ibrahim wanda ainihin wato ya cika alƙawarin Allah a cikin suratu ainihin wato a sabbi isma bi da ala cikin suratu ala ala rahma Allah ya ce bal tu'thiruna al-hayata تؤثرون الحياة الدنيا na'am والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى a nan da Allah madaukakin sarki yake cewa an lam yunabba bi ma fi suhufi Musa ko dai ba a ba shi labarin abin da ke cikin takaddun da aka ba wa annabi Musa ba ne wa Ibrahim alladhi waqwa da kuma annabi Ibrahim wanda ya cika wa Allah alƙawari to sai malamai suka tambaya menene yana cikin suhufi Ibrahim da suhufi Musa ne sai Allah madaukakin sarki ya gaya mana abin da ke ciki sai ce bal a'a tuqtiruna al-hayata duniya kuna fifita rayuwar duniya idan aka ba ba iya taimakon kowa ba ba iya sadaka da komai shi ne in ka alakanta maganar da wannan maganar zai fito maka kara ba su kusa nuna hayatar duniya sai ce wal akhiratu ita fa lahira khairun ta fa alheri wa abqa kuma ta kuma su wal akhiratu khairun wa abqa sai ce inna hada wannan maganar da muka faɗa da isu bil ula suna tana cikin littafin farko waɗanne ne kuma farko kafin littafin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ce su gobe ibrahima wa musa su ne littafan da aka bawa annabi ibrahim takardun da aka bashi da kuma wanda aka bawa ainihin wato annabi musa su ne to da allah ya cewa ibrahima da bi wafa da kuma annabi ibrahim da ya cika wannan alƙawari na annabi ibrahim ya cika yin suratul baqara ya kamata ba labarin alamma wa idan ta rani ibrahim
إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين Allah maɗaukakin sarki ce wa idu mutala Ibrahim rabbuhu bi kalimati tun lokacin da ubangiji ka ya jarraba annabi Ibrahim da wasu kalmomi ba a tamma gunna sai annabi Ibrahim ya cika da cak ba tare da yayi ko ba dai ba ba a tamma bala sai ce inni ja'iluka lin-nasi imama annabi Ibrahim tun da ta cika mun waɗannan kalmomi nawa to na sanya ka shugaba a cikin mutane gaba daya inni ja'iluka lin-nasi imama قال ومن ذريتي النبي ابراهيم يجي to daga cikin zurriya ta fa wa za ka saka ya zama shugaba qala sai Allah ya ce la yanalu ahadul zalimin azzalimai ba sa samun alƙawari na sai wanda yake cikakken adali mai tauhidi da aqida shine wanda zan cika masa alƙawari shine hadisi ya tabbata ingantacce cewa waɗannan kalmomi wasu abubuwa ne daga cikinsu akwai wato nafkul ibni tsira gashin hammata da kuma haƙƙul ana yanki ko haska gashin gaba da kuma alfitan kaciya wanda malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce amara Allah nabiyyi ibrahim bil khitan hina ma balagat alaihi 80 kan Allah ya umarci annabinsa annabi ibrahim da yayi wa kansa kaciya lokacin da ya kai dan shekara 80 zamanin ba a kaciya a kansa aka fara shar'antawa da haka Allah ya fara masa wahayi ya ce masa ka yi wa kanka kaciya ya ce ya za a yi ya ce ka san yadda za ka yi na ba ta fahimta shi ne aka ce annabi Ibrahim lokacin ba wuka ba zanko ba aska ba kaza ya nemi dutse mai kaifi mai kaifin ya samu wani kwafarar dutse yadda ya ja a tsakarin shi ya ɗame shi aka wannan farar dutsen ya ja wannan fata wannan kayi ya koma cikin fata ta fito sai daga wannan dutse ne shi ne sai ya dama a kan wannan fata sai ta kai ce kawai sai jini ya yi tsarkuwa sai Allah ya ce ni bi za ya kalli gasu imama na bai da kai shugaba a cikin mata duk wanda ya mun wannan ya ce ta cin bashi shugabanci ni ne in bi za ya kalli gasu imama ni ne ma'anar wa Ibrahim allazi wafa da annabi Ibrahim wanda ya cika wa Allah alƙawarin da ya masa abin da duk Allah madaukakin sarki ya gaya masa ba abin da ya rage ko ya yanke ko kuma ya iya aikata san da ya cika ni zan Allah madaukakin sarki da ya ji daɗin wannan ya ce na saka ka kai ne shugaba a cikin mutane an gane wannan magana da kyau ko wannan shi saboda haka yace wa Ibrahim alladhi wafa da kuma annabi Ibrahim wanda ya zamanto ya cika wannan ne ta sa malamai suka ce yana da kyau duk lokacin da mutum Allah ya bada wadata yanzu ka ga yanzu Allah yana zargin waɗanda ba sa ba da dukiya mai yawa ne ba ana maganar wanda suke ba da dukiya kaɗan ne su ma Allah bai bar su ba san da ya zarge su to muka ce ina ga wanda ba suke rowa da baki ɗaya ina ga wanda suke rowa dukiyarsu da baki ɗaya الذين يبخلون ويأمرون الناس يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر والله شكور حليم الله تعالى الذين يبخلون سنة ودن تسكروا ويأمرون الناس بالبخل kuma suke umarta mutane da yin ruwa su ba za su ba wa kowa ba kuma su ba za su sa a ba wa wani ba in wani ya niyyar kyauta ya su hana shi su kuwa Allah ya ba su dama ba su bayar ba Allah ya ce wa wani lokaci halafsi ne wanda ya maganin bakar ruwa da ransa ulaika humul muflihun irin wannan su ne rabotattun duniya da lahira irin waɗannan su ne Allah zai musu rabo na duniya su ne zai musu rabo da lahira yace in tuqridu Allah ardan hasan in kuka ba wa Allah rance rance wanda yake mai kyau yudaifu lahu Allah zai mabambanya muku abin da kuka bashi wallahu shakur lalle Allah da yawan godiya ne halimun kuma Allah madaukakin sarki ne hakuri shi yasa duk wani mutum in dai kaga Allah ya masa nasibi yana iya cire abin da yake hannunsa ya bayar wala da jinjina masa domin yana daga cikin mutane masu daraja masu kima yasa larabawa za ka ga suna yaban duk mutum mai kyauta wani yana cewa idan kasrat qulubuka fil baraya wa sarraka an takuna la'aqiba yace tasattar بالسخاء وكل عيب يغذيه كما قيل الفتاوى yace idan kafurat qulubuka fi baraya idan aibobin ka suka yi yawa cikin mutane duk inda aka zauna kai ake zai duk inda aka zauna kai ake ambatawa duk inda ake zauna kai ake cece ku ce akai kai ba ke kirki ai mutumin banza ne ai ba ke mutunci ai kaza ai kaza ana ta bayyana ka gani yace idan kasuwar ɗibuka kiba wa sarraka an takuna la hakima kuma kana so ka lulluɓa wannan ayyukan da ake fara a yace to ga shawara ka sattar bis sahai ka dinga yin sarga a cikin sirru ka dinga kyauta a cikin sirru sai ka gano dabar da ake zagin ka sai ka samu wanda suke zagi sai ka je sai ka kira ɗaya daga cikin su ko biyu daga cikin su ko uku sai ka ware naira dubu ashirin a cikin ka ce ka ga wannan da Allah ake a nan a wala cewa da gari idan aka zo jan wani an jo zani a kanka wala ce daga ce kai ba ka dai na wannan magana ko sai wani ne da kai ka ga wani ne rai ai duk garin nan ba mutum arziki da su amma ba zai yi ke rai ba Allah ba ka fara ka gani wala duk wanda ake zage su cikin gari ko cikin jama'a ma ne su ba da wannan ka gani wannan ba ce na baka waro waro abu bana ce na baka wannan da zai kwara kai yace ta san ta bi sakai yace wa kullu aibin duk wani laifi da ka gani yau gaskiyi kamar ni da saka kyauta da taimaka wa mutane yana nan da ba aibin mutum wallahi sai ka ga mutum mazanaci ne amma ba a fadin su da zai haka ne kuwa haka mutum sai ka ga yana ainihin wato rikici da mutane amma yana ba su yana ba su a ce ai da zai ne ai dukkan wannan ba mai kwanciyar hankali irin a haduwa ne kuma wani rikici ke da jama'a saboda kyauta tana hana zalika ka sattar bisafani wa kullu aibi yughaddihi kama kila sahabu malamai suka ce lalle aibi wato ainihin wato kyauta tana ainihin wato lullube shi tana ainihin wato rufe ni da zamanto ba a ainihin wato abin nan wani na cewa ta'awwada basal khafi hatta lawannahu fanaha bi qabdin lam tujid wa anamin yace ta'awwada basal khafi ya yi alkawarin shimfiɗa hannu shi kullum hadisi nan da yake cewa aliyadul uliya khairun min aliyad sufra to yake ga aiki ta awwal babban kan hatta la wannan faraha bi qabd lam tujid wa alami yace huwa al-fahm min ayyi nawahi ataytahu falujatuhu al-ma'ruf والبر الصائم يتي إذا لم يكن في كيفه غير روحه لجاد بها فليتق الله صائم yake cewa ta abuwa da fasar fasfi ya yi alkawarin shirku na hannu kyauta in wata karfuta wani aljuwa na zuwa karfa haka fi rayu masa har ma hannunsa ta kage ba ta lamfafa saboda ta ba kungo kungo kungo kungo hannun ta nan ya ce ruwan bahar shi fa kamar koli yake min ayyin nawahi ataitahu duk ta gefen da ta zo masa falutatu kul ma'ruf zurfin sa ne kyauta wa bil musahil ku fadan sa kuma ne bil da da dai a ga yace wa law lam yakun fi kaffihi ghayru ruhihi ko ghayru ruhihi da a ce za ka zo neman taimako gurin sa kuma sai ya zama ba komai a hannunsa sauran ransa yace la da da wallahi da zai rubuta da baka bal yattaqi Allah sa'il sai dai dai roƙon ka tsoron Allah ka ce to alhaji tunda ba komai saurare to bari ba ka ran ne so kuma ma zo ka ba amma in ka ce ya baka ran ma zai ya baka ran saboda tsabar yadda Allah ya yi shirme ne da ainihin wato kyauta al-mutarabbi yana yaba shugabansa sai kun daura yana cewa kan ba'ali shi kamar hodi yuqdi lil qarib jawahirul juda wa yab'athu lil ba'id sahabiba yace kalbahar yadda ka san kogi haka yi yuqi lil qaribi jawabir juda kogi idan ka zo kana kusa da ni idan ya amai sai ya ba ka ruwan gwalagwalai haka da zuwa haka ba idan mutum ku kare bakin teku idan ya ambaliya wala har gwalagwalai ake yi ba yace to haka yake shi kuma in ka zo kusa da ni sai ba ka kyauta yace wa ya ba'athu lil ba'idi sahabiba idan kuma kai nesa da ni sai turo ba girgiji ba haka kogi yake ba in ka zo kusa da ni ka ɗebi kayan gwalagwalan ciki in kuma kai nesa girgi da ya taso daga ina daga kogi ya zai zuba maka ruwa haka a mutanen biyu ya ainihin wato ya ba ya ba sai kun daura yake faɗa sa dangane da kyautarsa da taimakonsa da al'umma da kuma ainihin wato adaba bayan Allah Allah ya taimake mu dan haka yake cewa an lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa qala ibnu jarir al-imam ibnu jarir yace a wa tawri da kuma al-imam tawri ai ballaka jami'a ma amara bihi annabi ibrahim ya isa da duk abin da Allah ya umarce shi wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace waffa lillahi bil balaghi an ya isa wa Allah duk abin da ya umarce wa qala sa'id bin jubayr sa'id bin jubayr yace waffa ma amara ni ma kumira bihi duk abin da Allah ya umarce ya cika wa qala qatada ma qatada yace waffa ma atallahi ya cika alƙama ga Allah subhanahu wa ta'ala وأدى رسالته إلى خلقه وما يجسد سابق الله زوال أنتم الله وهذا القول هو اختيار ابن جرير وما نبغينا كبيشي يشي أن هما سعيد بن جبير بتجع الإمام ابن جرير الطبري يضعها وهو يشمل الذي قبله شيني يكي علاقة أن هما تقبل يتغاتيشي ويشهد له قوله كما أي هما تقبل الله وأنه تجاوب على سورة البقرة وإذا ابتلى إبراهيم يتبتل بشي كما ذكر فقام بجميع الأوامر جعل النبي إبراهيم يعطي دكا من أبن الله يفتيه وترك جميع النواهي دكا من أبن الله يعنى وما يواطنه وبلغ الرسالة على الكمال والكمال وما يعني سد صابون الله بسا كمالا يقوم بسا تكا فاستحق بهذا أن يكون للناس إماما يقتدى به في جميع أحواله wannan dalilin yasa Allah madaukakin sarki ya zama da shi imam wanda mutane ya kamata su dinga koyi da shi cikin halayyarsa wa aqwalihi da ayyukansa wa af'alihi da ayyukansa gaba ki daya Allah ya faɗa mana har yau a cikin suratul nahl al-rahma Allah ya kuma hauka ina da ta alim jami
إبراهيم حنيفا وما كان
Allah ce kun ma aukaina ilai a sannan muka yi maka wahayi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam anin tabi millata Ibrahim hanifa kama tafarkin annabi Ibrahim wanda yake mai kankan tafarki da ba karkata ko bandara ko waskata a cikinsa tafarki ne to dan kalike ta babu wata hayaniyar a cikinsa anin tabi millata Ibrahim hanifa wa sai yahudawa su ce nasu nasara ma su ce nasu sai Allah ba da amsa Allah ya ce ma kana ibrahim ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من ya المشركين ce ma kana ibrahim yahudiyya annabi ibrahim ba ba yahudi bane wala nasraniyya annabi ibrahim ba ba nasari bane walakin kana halifan musliman annabi ibrahim tataccen musulmi ne wa ma kana min al-mushrikeen kuma annabi ibrahim ba ya mutu kuma ka ba mushriki bane to annabi ibrahim nawa ya sai Allah ya raba rigima idan Allah ya raba ayat da ya jawo maka Allah ya ce inna awlan nasu bi ibrahim wanda ya fi cancanta a dingina annabi ibrahim zuwa gare shi dallabi na tarho su ne wanda suka bi da a zamaninsa wa hadan nabiyyu da kuma wannan annabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadan nabiyyu والذين آمنوا لكم ونسك إيمان والله ولي المؤمنين للي ألا مزق تلما المؤمنين بكيرا سورة عبد إبراهيم نام يهودا ويا أبوي يقول توبا بابو سيا أقول نعم يا أبوي يوم وراك عبد إبراهيم نام wannan shi ne da aka yake cewa annabi ibrahim ya tsayi da dukkanin abin da allah madaukakin sarki ya umarce shi da shi kuma ya bi shi don haka allah ma ya umarci manzon allah cewa ta ainihin wato bi ta farkin annabi ibrahim domin shi tataccen mutumin kirki ne shi ba mushriki bane kuma mashara ta'ala ya bayyana ma kana au abin nan au abu fi suhuf ibrahim wa musa sannan sai kuma allah ya juya yana babu wahayi abin da ya faru a cikin suhuf ibrahim da musa faƙala sai ce allah ta zai wa zira kuma wuzira ukura ai babu wata rai da za ta ɗauki ne kuma wata wata rai ai kullu nafsin zalamat nafsaha bi kufrin aw shay'in min ad-dunubi fa innaha menene fa innama alaiha fa innama alaiha wuzruha la yahmilu anha ahadun duk mutumin da ya aikata wani mummunan abu ko ya aikata wani abu wanda ba da kyau to ya sani cewa Allah madaukakin sarki ba zai kora wani wannan laifi ba kawai zai ɗauki kayan sa ne yi da kansa yasa a cikin suratul fatir an rama Allah ya ce wa in tadu min qala أن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى na'am إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير ubangiji subhanahu wata'ala ya ce in tarku min faratun ila ilmiha idan ma ka bar wata mai nauyi zuwa ga daukar ta la ta hamilu min kushayun la yumaru min kushayun ba wani abu da za a dauka maka ma'ana duk laifin da kai to kai za ka kiro kayan ka ga wani na tayin alƙiyama da shi ba wanda zai dauka maka walau kana za ku ba wanda ka ce ya dauka maka na ko da hukuncin kai wallahi da za ka dauka maka haka ko haka ka je da zunubi ka kira baban ka ce baba to dama ku da kuka taimake mu a duniya dan Allah ka zo ka zarbe na guda miliyan uku bari tora maka miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu ya hakuri ka banda da dubu miliyan ɗaya da dubu ɗari shida ka ga yadda za ku kare da baban ka ka ga yadda za ku kare wallahi zai taura ma mali ne ka wallahi ba abin da ya dame shi da kai wallahi ko kuma kai a matsayin ka na ɗa baban ka ya kira ka ya ce so ka ɗauka musu rubai na kaɗan sun mun nauyi in na ce gaban Allah da su zai shiga wuta zai ce baba na ma biyayya a duniya amma wallahi a nan to kowa ya ta kansa Allah ba zai kula ka wallahi saboda haka wallahi da ma ka ga wannan duniya ka ga wannan duniya duk wanda zai nemi ya hallaka ka ko ya dora ka akan layin banza wallahi ka kai da gare shi ko ka baban ka ne shi wallahi ka kai da gare shi ko baban ka ne in dai tafarkin da yake baban dora ka mummunan tafarki ne ka kai da gare shi ka san yadda za ka yi da dabara da zilliya da bauɗiya ka zille ka bauɗe ka kauce ka waskace kar ka yi duka aikata abin da baban ka yi aka yi ne ba mai kyau ba ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير to وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما to kaji وصاحبهما في الدنيا معروفا Mm.
واتبع سبيل من أناب إلي Mm.
ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ta'malun Allah madaukakin sarki ya bayyana mana a nan ayar ƙarshe kawai za mu ɗauka wa in jahadaka idan har iyaye suka nemi su yi jayayya da kai ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmu akan kai mun shirka akan wani abun da baka yadda ba baka da ilimi a kansa cewa Allah ya ce a yi ka tabbatar shirka ne ka tabbatar saman Allah ne Allah ya ce ba za ta yi ba kar ka yadda ka bi su ka ji kara halan tuɗi kuma ko ba a fasara maka ba ka san cewa halali kada ka yi ne haka ga ba haka ba ko ba ka iya larabci ba ne inda ka dila to babu ne ba za a yi ba ne kawai wannan ba za a yi ba kawai ta rike ta kawai ita ce komuna ba kan kaddara ba ka iya larabci ba amma dai ba zai yi ba ba Allah ya ce fara an ga nan da kyau fara tuɗi kuma amma ba sani kuma fi duniya ma abu ba Allah ba da amma ka zauna da su a nan duniya da kyautatawa duk abin da suka saka ka da ka ba su ka taimake su ka agaje su ka tallafa musu ka yi musu wani aika duk ka yi sun ba ka shawara ta dace da addini da rayuwar ka ɗauka amma magana da ta shafi sako ko shirka Allah ya ce nan ka bayyana wannan hakki na ne ba wanda kuma yake sai ke da hakki na komai ke masa a duniya Malam, to yanzu dan Allah jama'a idan babanka bari ma ki da zabi idan ubanka an ce kar ka bi shi an koyi wani lokaci ba hausa sai an zama masa haka yake da gani idan idan babanka kamar ku dawo asalin hausa idan babanka an ce in ya saka ka aikin sako ko shirka kar ka bi shi don Allah jama'a waye ke da girma a duniya da zai zuwa ka aikin ba za ku da bi shi waye da wani girma ta waye da wani mata da zai ja a kan abin da ba daidai wani kuma ka biya masa baban ka ya haife ka yi tarbiyyar da ya mata wani duka Allah ya san da wannan hidima a ayar ma san da ya ce ka masa biyya ka masa da'a amma tun da wannan ya shafi aikin Allah ya ce karka kuskura ka same ka kana bin baban ka kan saba mu to wane ne kuma a duniya ya saura wanda zai zama to jagora na shekarta kan makabe shi yanzu ko kun san akwai kungiyar yankin gafi wai kungiyar yankin nafi shugabansu har ko da yake ba ba to kai ke ba da wa ayi kaza kar ayi kaza idan an kama mutane har buga musu waya ake ana roƙon su Allah da Annabi yana cewa a sani suwa da kar a sani suwa da ayi suwa da suwa ne sun ba da riyar kaza kuma abin da kai ci wai mutane ne musulmi suke bin sa akan wannan menene shugabancin nasa yake saka su su yi ta'addanci ya hana su su yi abin kirki baban ka an ce idan ya saka ka aikin banza ka kabe shi amma wani ƙato wani gardi mana ya zo ya dinga saka ka kana cutar da jama'a kuma a matsayin wani shi shugaban ka kuma kana masa biyayya da bindigogi a hannunku amma mutum ƙwaya ɗaya a tsakiyar ku ya zama tsohon shi ne yake saka ku ku yi yake hana ku ku hannu daga ayyukan banza da aikin sa akwai ƙungiyar ɗan luwaɗi akwai ƙungiyar ɗan madugu akwai ƙungiyar ɗan menene wata gwamnati wasu kungiya ce ta a je gida a tsotsi mata kawai har kungiya suka da gidan tsotsan minti jama'a akwai bala'i ba a duniya da shi yasa duk wani musulma da kare yake ci a duniya na ku na rasa da aka mun muka dawo ba mu muka dawo ba a yi kidnapping a kama mutane a kashe a saci mutane a yi wane ne a karɓi kuɗin mutane a yi ruwaɗi a yi zina a yi wane a yi wane ne kuma a ce Allah madaukakin sarki sun ya zaunar da mu lafiya wallahi ba zai yi ba to baban kama Allah ce karka yi kaka bishi akan abin da yake aikin banza ne ba na tsara wannan adam a duniya saboda haka mutane ku yi hankali dangane da mu'amala da Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ya shafi shari'ar Allah ba a daga kowa kuma aka yi wallahi kowa ne ka ce masa haka Allah ya ce kuma haka zai yi Allah ya hana kuma ba zai yi ba a yi ayi da kai ka ce Allah ya hana ba zai yi ba kawai shi ne ba za ka yi wani ba zai yi ba ba ka kuma iya ba na kuma Allah ya ce kuma ba za ka yi ba ba za ka yi ba ne ba za ka yi ba fa ki duni jami'an kun ma na su biyu duk kai da za ku yanko a kai na ku ku ya ku amma wallahi ba zan yi ba to ka kafe akan wannan aqida wallahi za ka gama lafiya amma wallahi duk wanda kake wa a wannan duniya akan ayyukan banza da ayyukan sako kuka haka kai hakan kan banza na cutar jama'a da cutar da bayan Allah da zamba da cikin aminci da ayyukan sako da ayyukan zunubai wallahi ko gaskiya ya ma za ku yi barabar da juna Allah da kansa ya faɗa mana Allah mai ce in tabarra alladina tubi'u min alladina tabaru
تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار
Allah ya ce in tabarra alladina tubi'u min alladina tabu wa ra'aw al'azaba lokacin da waɗanda suka yi da'a za su faɗa da wanda suka yi wada'a za su yi barambaran da su wa ra'aw al'azaba saboda sun ga azaba wa ta tabba'at bihim al-asbab duk wata dangantaka ta yanke a tsakanin su dama Allah ya ce fa idza rafiqa bisuri fala asaba ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فإذا نفخ في الصور إذا نفخ موسى أتكلم فهو إذا الله فلا أنصاب بينكم يومئذ با وتدنگنتك أرانا أتكلم موسى ولا يتساءل فما وأن لتنبين على المسجد والله Allah ba wanda ya tambayi na ta baban ka ba ka bai na ba mai mamar ka duk yadda take kona ma ke ka wallahi kiyama ta da ba ka bai na ta ba an saba bai na kuma mai kuma da sa'al ba za su tambayi turan su ma ina da wasu saboda haka Allah ta wata tatta'at bihim al-asba wa qala alladhina tabu law anna lana karratan ko wanda suke biyayya za su ce ina ma da za a mai da mu duniya kada ta babu annabi kamar ta babu komai za mu yi wasi da su kamar yadda suke wasi da mu a yau Allah ce kazalika yuridum Allahu a'malahum hasaratin alayhim haka nan Allah yake nuna musu ayyukan su hasara a kansu Allah ce wa ma bi zalika illa bil nar masalna ba su tare cikin wutar jahannam Allah yake yi Allah ya dora mana kamin ya bare ne dan haka subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana yace a wa Allah ya sallin insani illa ma sa'a dan adam ba shi da wani aiki sai abin da ya aikata kamar la yu'maru alayhi wa ghayrihi kamar yadda ba za a dora masa aikin zunubin wani ba to haka kuma ba za a ainihin wato a menene ba ba za a ainihin wato a tura masa a gadon wani ba kazalika la yuhasilu min al-ajri illa ma kasaba huwa li nafsihi a daga wannan ayat Imam Shafi'i bari mu yi maganganun zuwa karfe Imam Shafi'i ya fitar da fatawa akan cewa idan mutum ya yi karatun Qur'ani to ladansa ba a kai wa wani saboda ne saboda wannan aya ta wa Allah ya sani insani illa ma sa'a an adam ba da aiki sai abin da ya aikata wa kansa to amma abin da ya shafi sadaka da abin da ya shafi nagarta da da'a idan ɗan adam ya aikata to iyayensa suna samu haka idan musulmi ya yi wa musulmi addu'a yana samun ladan wannan addu'a da rahama wannan addu'a amma abin da ya shafi aiki duk abin da kai shi zalimi zai same ka ya tabbata cikin hadisi ingantacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake faɗa ta Abu Hurairah yace cewa idan ma kan insani in hada amalu illa min talatin in ka kada da kwanta ya rasu to duk ayyukan sun yanke sai abubuwa guda uku min wani misali ne da kula ka na gari wanda zai dinga ma addu'a aw sadaqatin zariya ko sadaka mai gudana min ba'di ibada sauran aw ilmin tafaqu bihi ko kuma ilimi wanda ainihin wato za ka dinga amfanuwa da shi malamai suka ce fa'alihi salatu fil haqiqa hiya min sa'ihi waɗannan ayyuka guda uku idan mutum ya rasu za su riske shi saboda suna da cikin ayyukansa wa kaddihi da kuma wahalarsa wa amalihi da ayyukansa kamar yadda zuwa cikin wani hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna aghyaba ma akala rajul min kasabihi mafi daɗi da halalin abin da dan adam zai ci a cikin cikinsa shine abin da ya aikata ya kwada ko da hannunsa aka biya shi lada ya je ya kashe shi ne mafi tsarkin abin da ɗan adam zai samu a rayuwarsa sai ya ce wa inna walada min kasalihi dan mutum yana daga cikin aikinsa dan mutum yana daga cikin aikinsa yasa lokacin da Allah zai halakar da ɗan adam annabi Nuhu sai ya ce ya Allah innahu min ahli ko lalle wannan ɗaya daga cikin iyalai na sai annabi ya Allah ya ce wa فنادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم to wata amsa الحاكمين ya bashi قال يا نوح إنه ليس من أهلك Mhm.
إنه عمل غير صالح Mm.
فلا تسأل ما ليس لك به علم Mm.
إني أعدك أن تكون من الجاهلين
Allahu akbar. Allah madaukakin sarki ya gaya mana da gare a rabu wa qala nuhun rabbi annabi nuhu ya ce ya Allah inna bani min ahli lalle kana da gaskiya iyalina wa inna wa'adaka alhaq lalle kai alƙawarin ka gaskiya ne tun da kace dai ka Allah ka jama'a to babu baki amma fada na yana da gaskiya iyalina inna wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimin kai ne mafi hukunci masu hikima hukunci sai Allah ya ce masa ya ya kai ruhu inna hu laysa min amalika wannan yaron baya da cikin iyalanka me ya dalili sai ce inna hu amalu ghayru salih shi aiki ne ba na gari ba to anan sai malamai suka ce duk abin da kanka yayi mummuna to ba za ka samu zulumin sa ba karkashin tafsirin wannan aya saboda kafircin dan annabi ka ga bai shafe shi ba saboda Allah ya ce inna hu amalu ghayru salih amma idan an ka yi aikin arziki ya abin alheri musamman kuma a ce ka ba ni tarbiyya to lalle na ne duk abin da ya aikata ko da a ce bai ce Allah ka kai wa babana wannan abin ba to kana da kamisho a cikin wannan aikin da ya na alheri an gana magana da yau da haka ya daga hannu ya ma addu'a ko kar ya daga hannu ya addu'a in dai zai ko masallaci ya sallah guda biyar in dai zai yi azumi a ramadana in dai zai yi aikin hajji in dai zai yi sadaka in dai zai yi kyauta in dai zai yi biyayya duk abin da zai yi na da'a kana da kamiso a matsayin ka na ubangiji domin shi kansa dan aikin ka ne na alheri an gane magana da kyau shi kansa dan aikin ka ne kai ubansa aikin ka ne na addini shi kansa dan da ka duk abin da ya mai kyau za ka samu amma idan ya mummuna Allah ba zai baka ba domin menene wala ta zo wa ta kun wata rai ba ta ɗaukar laifin mata da haka in yi na addini ba ka samu amma idan ne sharri ba za ka ainihin masu samu ba wannan shi ne dan haka dai malamai suka ce wannan shi ne abin da ya tabbata dan haka dai yake cewa wa Allah ya sani insani illa ma sa'a lalle kan adam ba ne da wani aiki sai abin da ya aikata wa anna sa'ayahu sawfa yura kuma lalle aikin sa ainihin wato zai ganshi yace kuma in za ku da za'a alfa sannan a yi masa sakamako sakamako wanda yake mai cika wanda Allah madaukakin sarki zai ainihin wato cika masa an gane magana da kyau ko to ina ganin dai za mu dakata akwai sauran bayanai kan amma haka ba mu hakura saboda lokaci abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan muke kuskure ko tun tuban harki ko karancin ilimi da ni da ku Allah ya kai mana hada ko ayyana billahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh